الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال وحدثني عن مالك قد قرأنا هذا الحديث بالأمس فلم يبق إلا أن نشرح بعض الكلمات فيها فيه اللهم يقول في الليل manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi a cikin dare kafin yayi sallah ga abubuwan da yake faɗa wa'ansu kalmomi ne masu haske masu haskaka imani masu kara tauhidi da imani manzon Allah da yake fiyayyen halitta kenan kuma liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara afala uridu an akuna abdan shakura to ga abubuwan da yake faɗa saboda mutum tawazu'anci game da Allah madawakin sarki ka nuna kai ba komai bane Allah shine ya isa shi ke da abin bayarwa shi ake nema gare shi kowane ne kai abin da ake bukata kenan to sai mu bi kalmomin da ya faɗa ko قال اللهم لك الحمد لك الحمد لك اللام ماذا تفيد هنا اللام لماذا هنا لا ما اللهم با لك لك الحمد godiya ta tabbata a gare ka allam tufidul milkiya aw al ikhtisas أه؟ لك الحمد اللام ما تكون للملكية أو للاختصاص الله شي كدai ya cancanci a gode masa saboda me saboda duk abin da ka waye gari kana kallo haka mutu halitta waye halice su shi ya halice rana da wata da ruwa da iska da sama da kasa da duk abin da gani Allah ya halice su kuma ya ba su abin da suke bukata na rayuwa to wanda ake gode ma shine wanda ya yi maka daga gare shi daga kan shi shi ne za ka gode maka yana hawa kan mulki ya zama caman ko gwamna ko mai ya ɗebi dukiyarsa a gida ko ya gadon shi na gidansu ya kawo ko dukiyar da ya mallaka yana taimakawa amma dukiyarka ta kasa da hawa ya yi don ya ma aiki maimakon ya baka kaza ya kula da kaza ya zai ba da baburu daya keken dinki daya a ta godiya a ta godiya ana sawa cikin ta ba ran da za mu ta zama wa mutane fa ba ran da za mu ta sai sa dole a zawar cikin jahilci din nan wa ya taba hawa mulki ya ɗebi dukiyarsa ya ce gashi a ba talaka ko zakka ko taimako da kai da shi duka a cikin wannan ajihun kuke ce in ya fi kowa kudi a duniyar nan wannan ajihun guda ɗaya da kai da shi kuke ce a ciki towa ya fi ƙarfi a wajen ɗaya dukiyar ya fi ka ƙarfi shi zai fi ka samu tun cini mun faɗa cewa ko abu ko almajirinka ne ko abokinka ne ko ɗan'uwanka ne ko wani mai mulki ne ko wane ne in ka cancanci ya baka naira dubu sai ka naira ɗari biyar ko ɗari uku ya baka ya bayar ko bai bayar ba amma kaskantar da kai ya yi ma kaskanci yi firashinka kenan a wajen shi firashinka kenan a wajen shi me yasa da ba wajen ka je ba wajen mai tsubu ya je ko matsafi me zai bayar ashe ba farashin kuɗai ba ne ba an fahimta to wanda Allah shi ne ya cancanci au alhamdulillahi rabbil alamina allam tufidul ikhtisas wal mulkiya allahumma lakal hamdu kai ka cancanci kai kadai a gode maka a yabe ka a gode maka saboda me saboda kai anta nurus samawati wal ardi kai ne nurus samawati wal ardi Allahu nurus samawati wal ardi ai munawwirus samawati wal ardi kai ne ke haskaka sama da kasa sammai da kasa kai ke haskaka su qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin haske guda biyu alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kauce musu yana cikin duhu kenan har ya hadu da Allah Allah ya sa kasan su garin su ba kasan turai ba Allah ya sa duk kasashen su haske ne na wutar lantarki na rana da komai wallahi cikin duhu suke tun daga ran da aka ce ya ayyuhal muddassir ya ayyuhal muzammil qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wallahi duk wanda ya kauce ba hanyar manzon Allah ya gama yawo kenan ya tafi kenan har abada ko cikin ko menene ko kai da iyalanka a cikin gida abinda ake so kenan in akwai wanda ya isa ya nuna fushi da nuna isa da tsawa da menene manzon Allah ya shige wannan amma yake mu'amala da iyalansa inda zai bada hakuri ya bada hakuri inda zai bayani ya bayani inda zai fushi ya fushi to ina ake fushi in aka ga tayi sun yi sakaci wajen ibada wajen addini yanzu kuwa fa in ka ka bata ranka an bata maka kenan yasa ba za ka taba samun lafiya ba har abada sai ka shekara ɗari kana wannan wahala sannan daga baya ka zo ka ga ai ashe ga hanya ma ni na ja maka yana wayannan duka baki masu kunfan baki da masu tsawa da masu surutu da masu nuna isa wallahi duk an yi an gaji ko ba gaji ba eh yaya wannan bangaren ba sa magana za a gaji ko ba za a gaji ba za a gaji karamin misali ake buga ma mutum yar wasu ce kaje ka ɗauko ta aiko shi ne bata isa ba ita ta haifar maka ɗa da ta girma kafin ta gama makaranta kana tara asusu da za ka aurar da ita asusu da kake tara ɗin mana kafin lokacin auren ta kai akwai kudi da yawa ina mana akwai kudi da yawa kai mai ai hidima da yawa mai hidima ɗin a sai mata kaza a sai mata kaza a sai mata kaza a sai mata kaza a sai mata kaza a sai mata kaza sa'an nan sai ka gama sai ka kuma Allah ya jarrabe ka wani shi ma zai zo ya aure ta ya tafi to shi ne suka kasa banci ko ya yi kake dariya ba haka bane ba eh haka ne haka ne ya nuna ma su gata a kai su turai su yi ta yi karatu a kawo su duk makaranta masu tsada in ta girma gida za ka batta sai ka ne kana allah allah ta samu mutumin kirki ya aure ta kai ma ka zama mutumin kirki akan matanka ka gani ba haka bane ba girgiza kai ne ko haka ne da gaskiya in aka ce ai gyara ya ce to ai sai an gyara tun daga sama su shugaban kasa wannan siyasar da ke duniyan nan duk wanda ka sani a cikin duniyan nan yau rayuwar ta fi karfin shi Allah ko ina yake a duniya saboda an ɗebo kowa ya ɗebo makarsa abin da ya fi karfin shi kuma ba mafita la malja wa la manja minka illa ilaika ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil tunda aka ce qum fa anzir wa rabbaka fakabbir duk wanda ake dan adam ko aljani wallahi in ba manzo Allah ya bi ba ya shiga wahala har ya gama rayuwarsa wallahi cikin wahala yake cikin duhu yake anta nuru samawati wal ardi ay munawwiruhuma walakal hamdu kuma godiya ta tabbata a gare ka kai ka cancanci kai kadai ka cancanci a gode maka saboda kai ke da abin bayarwa kai kai anta qayyamus samawati wal ard ko kace qayyamus samawati wal ard ko kace qayyumus samawati wal ard ko kace qayyimus samawati wal ard ala salasi lugati kai ne kake tafiyar da al'amarin sammai da kasa baki daya kai ke sarrafa su kake juya su Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض duk iyakan ka za ka kalli sama rana ta fito ta haskaka duniya baki ɗaya an taba jin rana ta yi wani abu an ja neman mata spare parts an taba sani wanda ya aka gyara daidai da kwan fitila ɗin nan fluorescent light da kuma fitila duk wanda ya kera wannan abin an san sunan shi an san tarihi shekara nawa zai yi kwana uku wata shi wata biyu ya mutu an canza wannan ya fashe wannan an canza an canza wannan haske da ke sama shekara nawa yake yana haskawa yana da spare parts ana kai shi wajen makaniki ana kai shi wajen gyara ba a kai rana ba a kai ta wajen gyara ko haka take tana haskaka maka ta haskaka ma kowa haka iska haka ruwa bukatunka Allah ya dauke shine qayyumus samawati wal ard yana caccanzawa ai ruwa yau ai iska a canza ruwan ya ce kaza a canza ruwan ya je kaza sai aka ce to in aka ce rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf to kuma aka ce kulle yawmin huwa fi sha'an to ina mana huwa kulle yawmin huwa fi sha'an kuma wa qad jaffa al-qalam me Allah ke yi kenan sai malamai suka ce umurun yubdiha wa la yubdiha umurun yubdiha wa la yubdiha ma huwa al-farq bayna yubdiha wa la yubdiha wa la yubdiha yubdiha ma ma'ana yubdiha lokacin da Allah halicci sama da kasa da duk abin da ya halicce su sai ya samu komai lokacinsa da zai bayyana lokacinsa da zai fito in lokacin abu bai kai ba ba yadda za a yi ya fito kamar yadda ka sani lokacin ka ya kai aka haife ka aka haife ni aka haife shi haka duk abin da ka sani duniyan nan lokacin shi kai za a haife shi in lokacin ya kai ko ba shi ake nema ba an je ana neman wani abu shi ga an ai gado da shi sai a ce ai shi kenan ya girci su ga an samo shi ba shi aka je nema ba shi kuma lokacin shi rannan lokacin shi da Allah ya sa za a haife shi rannan ya kai rannan kuma sai ya haiku shine an gano shi ya ce an gano kaza an gano kaza an gano kaza to wa'annan al'amura da Allah halicce su ya gama su ne lokacin bayyana kaza ya kai sai Allah ya bayyanar da shi lokacin bayyana kaza ya kai Allah ya bayyanar da shi lokacin kaza ya kai Allah ya kaza Allah ya canza kaza shine ayyukan da kulla yawmin huwa fi sha'anin shine abubuwan da ake yi wannan ya rayu lokacin mutuwarsa ya kai za a dauke shi wannan yau zai zo duniya wannan zai kaza kaza kaza kaza banda Allah waye ya isa yayi wannan aiki walakal hamdu أنت, نو أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت رب السماوات والأرض كين الرب الخالق المالك الرازق المهي المميت المربي هو الرب أنت رب السماوات والأرض كين أبنجد السمي دكسا ومن فيهن دد أبن دكي تكي كي كهالتشيسو كي كي أزرتاسو kai za ka ba su kai za ka kula da rayuwarsu banda Allah ba wanda ya isa yi wannan rabbu samawati wal ard duk inda ka kai da karfin mulki da ilimi da wadata kasar ka kadai tafi karfin ka kai kadai ka tafiyar da ita sai wannan ya sa hannu malamai su shiga makarin jami'oi su shiga masu kirkire-kirkire su shigo masu kaza kaza ka iya mulkin ka ka tafi wani abin ma baka san ina ya fito ba ya akai da shi ba wannan kuma ya zo wannan kuma ya zo to Allah madaukakin sarki shine yake sarrafa al'amarin bayinsa baki daya shi yasa ka ce rabbu al-malik Allah shike mallakan duk abin da ke sama da kasa da abin da ke ciki tun da shi ke mallakar su abin da ke sama da kasa ya kunshi mai dan adam aljani da duk abin da ka sani dan adam da aljani da duk abin da ka sani da dabbobi suna bukatar mai su rayu abinci waye ke ba su abinci kano kadai in aka waye gari da safe zuwa da da ruwa kofi nawa aka sha shiga kowane gida da safe zuwa da dare tuwo da aka ci guda nawa ne abincin da aka ci guda nawa ne ruwa da aka sha guda nawa ne kuma jiya haka aka yi shekarar jiya haka aka yi gobe ma haka za a yi haka an kama kenan har wannan rayuwarsa ta ga yau arzikin shi ya kare ba zai ci tuwo ba karshen tuwon da ya ci ya kare kenan fa za shi lahira banda Allah waye ke azurta bayansa shine anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna ay khaliquhum wa malikuhum wa raziquhum wa mudabbiru shu'unihim أنت الحق أنت الذي لا يجوز عليه الكذب أن مستحيل يستحيل الله الكذب أنت الحق كيني قسكية الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتزعزع كيني تبس كيني قسكية وقولك الحق فدرك قسكية سبو دمي كفتاك فتا دا تشكا وسيوا فتا دا تشكا وسيوا يا يا sai Allah sai Allah wa qawluka alhaq me yasa saboda abinda Allah ya fada ya zama gaskiya tabbataccen abu saboda me saboda duk abinda zaka fada kana da matsaloli gaba tsakaninka da wannan abin da ya fada kake fada kawo misali ko daya ka fadi magana zan yi muku kaza ba shikenan ba ba ka fada ba ko da gaskiya kake a cikin zuciyarka zan yi muku kaza lokaci kaza kana mallakan kanka za ka kai wannan lokacin in ka kai wannan lokacin kana mallakan waɗanda za ka yi ma za su kai da kai da su duk kun kai wannan lokacin kana da tabbas ba za a canza ra'ayinka ba ba a canza ra'ayinka ba ka kai sun kai kana da tabbas wannan abin zai samu kai za ka samar da shi kana da tabbas duk wa'annan baka da tabbas a ciki shi yasa ba za ka ce komai ba sai ka ce insha Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika illa an yasha Allah saboda gadan gobe ba hannunka yake ba kai kanka baka mallakar zaka kai gobe in ka kai gobe kana mallakar zaka kai gobe kana da mulkin in kana da mulkin kana mallakan kana da lafiya in waɗannan duk sun samu waɗanda za ka yi baɗin kana da ikon ka sa su kai gobe kana mallakan ka tafiyar da ka zartar da abin da ka faɗa ba za a canza ra'ayi ba kana da ikon abin da kake so ɗin nan ya faru Allah shi kaɗai ya kaɗaita da wannan iko baki shi kaɗai wa wa'aduka alhaqqu alkawarinka gaskiya ne tabbatacce ne ba sabawa saboda me kana da iko ka faɗa ka cika ba abin da zai zo ya hana ka cikawa amma duk wani makhaluki in ya faɗa in Allah ya ga dama in Allah bai ga dama ba kana dai faɗa ne kawai sai in Allah ya ga dama alaysa kazalik wa liqa'uka haqqun haduwa da kai tabbas ne ba makawa liqa'uka haduwa da Allah madaukakin sarki yaushe kenan ranar lahira hakkun ashe za a rabu da wannan rayuwa a koma lahira to liqa'uka haduwa da kai ma'ana haduwa da kai wa'ansu bangare ko ko duk wani makhluki sai ya je hadu da Allah eh kowa duk ilimin sa duk kirkire kirkiren sa duk karfin sa to ranan da zaka je ka hadu da Allah da nukiliya za a tafi da mulki za a je liqa'uka haqqun haduwa da kai gaskiya tabbas ba makawa duk wani makhluki sai ya je ya hadu da Allah duk mulkin da yake yi duk isansa duk ikonsa ko menene da shi rana ɗaya Allah zai hada baki ɗaya kana duniya Allah ya baka mallaka hulanka motarka gidanka matarka ita ma kowa Allah ya bashi mallaka Allah ya mallaka ma gurgurda abin da ya mallaka maka saboda ka tafiyar da rayuwarka kafin ranar za a zo a janye wannan mulkin maka mallaka komai ba mai mallaka komai sai a ce limanil mulkul yau limanil mulkul yau limanil mulkul yau ba usba asba mai ko numfashi ba wanda zai yi sai Allah ce lillahi alwahid alqahhar al-yawma tujza kullu nafsin la tujza kullu nafsin sai ce la zulma al-yawm la zulmal yau babu zalunci ashe kada ka yi zalunci ko kaɗan a cikin rayuwarka wallahi ba za ka a zulmu zulmatun yau malkiyamati e wali ka'uka haƙƙun wal jannatu haƙƙun wan naru haƙƙun makoman bayi kenan ranar lahira aljanna ja'alana Allahu min ahliha wan nar a'azana Allahu min minha makoman bayi kenan ko aljanna ko wuta a duniya kana da ikon ka zaben makanka abin da kake so yi sallah in ka ga dama ka ce zan yi in ka ga dama ka ce ba zan yi ba yi kaza ka ce in ka ga dama ka ce za ka yi in ka ga dama ka kaza kana da mulkin ka abin da ka ga dama za ka yi amma ran da aka zo aka janye wannan ruhi shi kenan kuma ka zama dan kallo kenan fa yana da iko ne yana kwance yana kallo ko na mishi wanka ku je ku yi mishi sallah in kafirai ne a dauke shi a ji a jefar da shi ba shi da amfanin komai a duniya ma ba ranar lahira ne yake da abin da zai fada aikin ka shi kenan zai tura ka ko aljanna ko wuta ba ka da zabi ka riga ka yi zabin ka a duniya ba ka da ikon da zaka ce na yadda ko bai yadda ba iko a'a tafiya al'amuran suke saboda an gama lissafi a duniya tun da aka haife ka tun da ka balaga mala'iku biyu ke aiki kanka da yamma wannan su zo su tafi da gobe wannan su zo duk ayyukan da kake suna rubutawa saboda in an zo ranar lahira shi kenan a duniya ma Allah ya baka iko kana da tasarrufi da hannunka in ka ce ya ɗauko halan ya ɗauko ka ce ya ɗauko haramun ya ɗauko ya daka ya daka ya yanka ya yanka kafarka kana Allah ya baka iko akan kafarka tana ma biyayya je wajen ka za ta je je masallaci ta je da an waye gari ranar lahira sai Allah ya cire wannan iko baka da ikon su kuma al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum wa tashhadu alaihim arjuluhum Allah ya janye wannan iko mulkin baka da shi a kansu kuma to ya ba ku ke yi ba a duniya an ba mu an hore mu yi ma biyayya in ka ce za ka tashi ba shi ka sa ke tata ba sai ka yi sai ka tashi in za ka zauna sai ka ɗaga kafa ka kan birki sai ka zauna in za ka duk abin da za ka yi Allah ya hore maka su yi ma biyayya wannan gabobi ranar lahira sai Allah ya janye ma'ana Allah na nuna ma wani abu da ke nuna akwai mulki ranar lahira Allah ya janye baka da shi ba kowa ne ne kai da hannayen da kafafun da komai ba za su yi ma biyayya ba kuma abin da ka sa suka yi duniya shi za su je su faɗa ai ya ce ba je kaza yana kallon hanyar masallaci ya ce ba je kaza yana kallon halar ya ce ba yi kaza yana kaza kaza kaza ya ce ba yi kaza kuma ba ka da abin da za ka ce su suka yi su ka aika suka je suka yi to kuma suka yi ma shaida ka yi to dawa za ka yi jayayya wal ka'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun ma'ana akwai aljanna da wuta an halice su da tun yanzu suna nan kowa zai je ne ya tarar da su wasa'atu haqqun ma ma'ana wasa'atu haqqun mawdi'ul liqa inda za a hadu liqa'uka haqqun aljannatu haqqun annaru haqqun ina za a yi sa'a ma ma'ana sa'a kiyama kenan tashin alkiyama kenan unguwanku za a yi kano za a yi najeriya za a yi kasan gambia za a yi kasan amurka za a yi ingila a'a a sa'a lokaci ya kai duk wani abin da allah halice shi dan adam da aljani har dabbobi za a zo a hadu waje ɗaya kowa kuma yana jiran mai allah zai yi da shi bayan Allah ma na kwarai annaba da manzannai ku je ku cece mu ai yau Allah ya yi fushin da bai taba yi ba ni ma ta kaina nake ni Ibrahimu wallahi ta kaina nake na yi ƙarya so ɗaya annabi Musa kai ne Musan bani Isra'ila kai ne kai gwagwarmaya da darajar ka wajen Allah tana da yawa ya ce naddan kiba kibite guda ɗaya ya mutu laifi na wannan in je gaban Allah kuma in je gani mai laifi boyewa yake ko shiga zuwa yake ya nuna kanshi ni ma ta kaina nake yi yau wane kaifa a yau ba gwaninta ni ma ta kaina nake a lokacin ko annabi Musa ko annabi Ibrahim ko annabi wane ko ba wanda ke tunanin ɗan safa ko matan safa ya ce ni ma yau ta kaina nake in na samu na tsira na kwaci kaina yau alhamdulillah bukata ta ta biya kowa ya je kwaci kansa a lokacin da yake cewa ta kaina nake ba baya da mata baya da ƴaƴa ba duniya ba shi da mata da ƴaƴa ya ce wallahi yau ta kaina nake mana ta wata nana aisha ta ce ya manzo Allah ranar lahira ko za ku tuna da iyalanku manzo Allah ce wajeje dai akwai wuri dai wajeje kaza kaza ba wanda kowa ta kan sheki kin ga lokacin da za a yi kaza kin ga lokacin da za a yi kaza kowa ta kan sheki haka kowa zai fito ya tsaya tsirara gaban Allah ya ce maza da mata ya ce e ya ce kaitun mata yanzu za a tsaya ya ce waye san me yake kusa da shi bishiya ce ko dutse ko menene eh waye ba shi ka ba shi kana cikin hayyacin ka zaka san mutum ke kusa da kai ba ka fita cikin hayyacin ka kai kana ina ruwanka da namiji ke kusa da ke ko mace ke kusa da ke manzon Allah kenan aka ce za ku tuna da iyalanku kuwa yace amma kin ga lokacin da za a bai da takarda ko za a yi mizani za a yi awo mahaifiyarka ita ce ta fiye da daraja a kanka a duniya fiye da kowa ce kaiwa ne gashi a min awo sora gram da sora waya daya ce mama hajiya na baki ni ya zo lissafi ya kare min a kan shi ɗaya ce mamarsa mama ke ce uwata a duniya ke ka haife ni gashi a min lissa a min awo sora waya daya in tsallaka a taimaka min na cire na baka ni ya karye min ni lissafi ya karye min ina zan je wa zai bani yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah kada ka yaudaru da kowa duk wanda yazo ya yaudare ka karka karka yaudaru ka ce manzon Allah kadai Allah ya aiko maka shi kuma zai tambaye ka to yaya za a yi shekara ka shekaru ana yi kuwa ka yi kokari hajiya ka gyara mata abubuwa tana da haƙƙi mai girma a kanka tun kafin ta haike ta haife ka aka aka bata mata ima akida aka yaudare ta tana yi tana yi shikenan to yanzu kai ka zo kaga ga inda hanya take sai ka je ka yi kyauta hajiya ga shi kyauta ai hajiya ga wannan ga shi nan ga wata falalan hajiya a rinka yin waɗannan sai ka kawo addu'o'in zikirin kada ka ce hisnul muslim ko ka ce kaza kaza kaza a'a ga wata addu'a tana da falala daga manzon Allah take sai tana yi yau da gobe sai ga zuciyar tana kara samun imani sai ai tafiya da suke ce to hajiya wannan zaki rike su wa'ancan duk ki rubuta su za ta karba ko ba za ta karba ba irin alkhairi akwai lokacin da mutum ba zai karbi abinka ba sai kai mishi alkhairi ka kawo kaza ka kawo kana da'awa kana da'awa da ruwa sai da'awa da dawa ko da'awa da dawa suke tafiya ko eh in ba haka ba zai tafi ba wallahi tallahi haka ku anfusakum wa ahlikum nara mata ka dama ai kafi karfinta tare kuke zaka yi fitowa fili ke amma hajiya fa ya zaka yi da ita kuma ku anfusakum wa ahlikum nara akwai wacce ka fi so ka fi daraja a kan sama da hajiya to kuma kafin ta haife ka ai nesa cikin abubuwan da ba daidai ba ne ba su da ma'ana ma ranar lahira an ji ba za a bukaci ma a gansu ba kuma shi ake yi kullum ya za ka yi kai kuma ka zo kaga inda gaskiya take to kaga aiki ya same ka sai ka kara kyautata ma hajiya in kana yi ka ɗan ka yawaita za ka samu za ka samu matsayi a zuciyarta za ka samu ƙarfi za ka samu matsayi a zuciyarta kana kyautata mata kana shigowa ai hajjiya ga wad ba ka da hujja fa wajen Allah ai kai ka girma ai sha'anin suna da wuya sha'anin kana da wuya tare ne ka hakka girma fa zama a karantar da su shi yafi nakuda wuya ba ta yi nakuda ka taho ba wani yafi wuya to abu ai nisa ya riga ai nisa ya zauna a cikin zuciya ya za ka yi kuma ga abubuwan da suka kai ka gano ga daidai kuma kana yi to ina kamar mahaifiyarka alhaji yana da zafi amma shi ma in ana da zafi sai ka san sai ka yayyafa ruwa akan zafi duk abu mai zafi aka yayyafa masa ruwa sanye yake ba haka bane ba dama haka malamai suka ci ciki ku masu wa'azi gaskiya tana da daci faɗarta kada ga gaskiya da ɗaci kuma kai ka ɗauko ka mai da ita dutse za ka gefa ma mutane kana gani to ai gaskiya na faɗa ai nasiha na yi a'a karamin aiki ne likita mana likitoci sun fi ku dabara kenan likitoci ana ba mara lafiya magani ne don ya samu lafiya sai aka ga magani da ɗaci ga mara lafiya kuma ga zazzabi ga radadi sai aka ce bar a ɗauke masa nauyin ɗaya sai aka ce duk magani mai ɗaci a mai da shi capsule a sa shi a naɗe shi da leda ko da wani abu in ya shiga ciki ba za a ji ɗacin ba amma zai narke a samu lafiya suka ce kuma malamai masu karantarwa ko masu wa'azi ku mai da abubuwan ya zama capsule ba komai za a faɗa ma mutane haka ba ba za su ɗauka ba yana da wuya ba za su ɗauka ba abu ne mai wahala fi sabilillahi ya to ka ma hana su karba kenan ka toshe hanyar kenan mutum ya saba da abu shekara kaza ka zo ka ce ya daina yanzu yanzu za ku fahimci juna ba za ku fahimci juna ba to kuma a kyale shi ya ci gaba to ya za ka yi aiki kenan ya sami kafa Allah ya kasa Allah zai jarrabe ka Allah ya jarrabe ka kenan kai dai ka je makarantu ka je ka ji karatu ka ga inda gaskiya take to shikenan sai me sai kai ka dai ka je ka shiga aljanna kamar hajiya aka ce ku anfusakum wa ahlikum nara da kake da kake yaro karami me take yi in baka je firamare ba duk kokon za ta dauka ta baka ta sa goro baki takalmi ka yasa ke ta dauko silifas ta baka ita sana tafiya haka sai ka je ba ta saba shiga makaranta ba ta san alifu balle ba amma da ita ake firamare da ita ake sakandare har kuka zo ka zo ka girma ka zama mutum ba gwagwarmaya ta yi ba eh shekara nawa kai firamare alhaji yana fita yana gama tafiya zai wa ke shirya ka wa zai shirya kai baka koko ka sha ka je kana dawowa ga tuwo ka je kana kaza in za ka takalmin ka ya suke ta ɗauko ta ta tabaka koko na in guda ɗaya ne shi ta baka sha ita ta sa goro baki haka ba a ba haka bane ba eh a to tun da ba daɗi shi kenan was yanayin fadar da yake to shi kinan abinda ba ku so shi ku fada sai mu daina wasa'atu haqqun as-sa'a wajen haduwa kenan ranar tashin alkiyama Allahumma ya Allah madaukakin sarki laka aslamtu kai na mika ma wuya na yadda da hukuncinka da shari'arka da addininka aslamtu na mika wuya ko wa bika amantu da kai kuma na gas na imani na gaskata na mika wuya wa alaika tawakkaltu gare ka kuma kadai tawakkaltu alaika yahtalifu an alaika tawakkaltu usulubin larabawa kace na dogara gare ka gare ka kadai na dogara akwai bambanci ko da hausa na dogara gare ka za ka ce da wane amma kai kadai na dogara gare ka in kuma ka zo ka ce da wane sa ce kayi gwarance ba haka bane ba alaika tawakkaltu gare ka kadai na dogara kai ne na dogara gare ka akan mulki na a kasuwanci na a ilimi na a dukiyata a rayuwata gare ka kadai na dogara wa ilaika anabtu gare ka kuma nake komawa wa anibu ila rabbikum gare ka nake komawa ina jaddada tuba ina tasbihi ina bauta ta Allah madawaki ina bauta Allah madawaki sarki wa bika khasamtu wa bika khasamtu to ai wa bima ataitani min alhujaj khasamtu da hujjojin da ka bani nake jayayya da mutane na nuna musu gaskiya ba da dabara ta ba ba da iko na ba ba da komai na ba da abinda ka haskaka min da haskenka nake ja da mutane husuma shine ka fada na fada kowa na so ya tabbatar da abin da ke fada da hujja to ina kake samu hujjojinka kai da kake mulki kana hawa kan mulki jayayya kake da mutane da me kake kafa hujja ina kake samu hujjojinka duk da cewa boko ake yi siyasar duniya yanzu ba ruwanta da addinin musulunci amma ai kai musulmi ne ba lalle ka fito ma mutane ka ce ku a'a sai ka duba a sabkwato kadai akwai diya'ul tawil diya'ul hukam diya'ul siyasat waye yi su shewa abdullahi dan fodiyo diya'ul hukam a cikin diya'ul hukam yayi bayani in aka samu ri'aya talakawa sun wawashe dukiyar gwamnati duniyar khilafa kasa kasa ya za a yi da su diya'ul siyasat haske yana baka haske a cikin siyasa yadda zaka tafi da shi sai kai ka dauka ka ga yadda ya kamata a yi sai ka fito da shi da siffar da ba za su san kana fuskantar su bane duk wanda ya san za ka kawo siyasa islamiyya sai ce a ture ka sai a ce za ka kawo matsala sai kai ka tabbatar da cewa abin wannan shine gaskiya amma ya zan yi to dabara ka dai sai ta zo a nan ya zan na magance abin nan ko kai da iyalanka ne a gida in ba da shari'a kake yi ba in ba da muhasama ba yadda za ba a taba zama mutum biyu aka samu fahimtar juna har abada ba da kai da matarka wata rana ana sabawa ko sabani din nan ko kai ke da gaskiya ko ita ke da gaskiya ba haka bane ba ko kai ke da gaskiya ko ita ke da gaskiya in dai kai ke da gaskiya aka ya tabbata shi ta zo ta yi me eh ta yi me tana tsaye tana tsaye ya take yi ta durkasa ka yi haƙuri ka yi haƙuri na yi laifi ran da matsalar wata tabbata kai ke da kuskure fa sai a yi dariya? sai a yi dariya? eh? sai a yi mai? saboda me saboda me yau ba ya adalci ba ke ba ya adalci ba ke kuma sai ka yi adalci ka zauna lafiya abinda ake son ka sani shine rayuwar nan da kake gani fa Allah ne ya halicce ta ba kai ba fa duk abinda Allah ya ga dama ya hore maka shi ka sarrafa shi yadda ka ga dama duk abinda Allah bai hore maka shi ba wallahi zaka sha wahala ka ce zaka sarrafa shi tun daga matanka har ƴaƴanka har mutanen unguwanku misali Allah ya hore mana ka kama saniya a kama rakumi a dokusar da shi a cire shi a ɗauke shi a tace shi a ce tafiye tafiye rakumi ya yi kagan shi kaman gida ko? maciji ɗan kankani haka yin shigo nan yanzu ya zai sauro guda ɗaya da Allah bai hore maka ba a cikin dare sai ya hana ka bacci har gari ya waye ya mai da kai mahaukaci ka daki fuskarka ka daki ko ina ka daki bango ka ji ciwo ka daki hance ka har gari ya waye gashi dan ka kai saboda Allah bai hore maka ba ba haka bane ba to haka matar ka sai in Allah ya hore maka ita zaka ji dadin ta fa in Allah bai hore maka ba wallahi kowane ne kai baka isa ba to ba haka bane ba wannan ma bangaren ba dadi to musu Allah ka shi ke ta tafi an tuba ko ba tuba ba an canza an samu canji a akwai wanda su an san su ne a yi sun ne wallahi tallahi rayuwar kenan adalci in ita ta yi kuskure za ta roki gafara in kai kai kuskure fa manzo Allah yake da matarsa ya ake yi ya ce ke aisha ina sanin kinkin shayaji ko suna na baki son ya fita bakinki muna lafiya mu tafi kitafa wa rabbi muhammadi in kika shayaji wa rabbil ka'aba ina muhammadi yake suna na baki son ya fita bakinki ya ba za ku fahimci mahallu shahid ba a cikin nan akwai mahallu shahid kuma ba ake ina sani ina sani in kin shayaji ko in ki fushi in mukin baki fushi muna walwala da ki walwala ki wa rabbi muhammadin amma yake sha yaji wa rabbil ka'aba sunana ma baki so ya fito bakin ki ina ba na wannan maganar an san abin da take ko ba sani ba amma tun da an san ranta ya ɓaci an kama ta da shi ka'aba ya fi muhammadu ne eh aka ga yadda ake in ta yi laifi za ta ce a yi haƙuri alaba da haƙuri a yafe ni in kuma ka yi laifi kuma ka nuna girman kai ka sha kunu ka yi tsawa tsakanin kai da ita kuma ka ce walin rijali alaihin na daraja daraja aiki tsakanin alkiwama a rijalu kawamuna alal nisa daraja ɗaya ce sai ka game da shi daraja ɗari kai da ita ke rawa cikin gida ita ce rabin rayuwa kai ma rabin rayuwa mutum ya fadi ya mutu ita za ta yi kuka har gari ya waye ta sanar da mutane ta gyara abin da za ta gyara kuma ita ce bata isa ba a gida a wajenka don Allah Allah zai barka ji daɗin rayuwa ko masu gyara muke so ba yanzu za mu fara eh waɗanda suka wuce din mun fara kwatantawa faɗar gaskiya da amana da mai an fara ana kamantawa to tun da ba daɗi sai a yi tafiya kenan wa ilaika hakamtu wa ilaika hakamtu ma ma'ana zuwa gare ka hakamtu ina ma'ana wa ilaika hakamtu eh a'a yadda da hukuncin da Allah ya zantar dukkan mun yadda ai amma muna aiki da shi eh in sabani ya faru tsakanin kai da ita a gida ilaika hakamtu kake ko ila nafsika hakamta da me ake warwarewa da shari'ar Allah da hukuncin Allah hukuncin Allah ya ce kaza kaza kaza komai dalla dalla kowa da abin nan din shi lokacin da ita ta yi laifi kai ne ke go ita za ta ce wa ilaika hakamtu ya Allah Allah ka ce na yi mishi biyayya na yi mishi biyayya na ba shi haƙuri ba ta samu ilaika hakamtu ba ta samu kuma ta samu ba to kai kuma ran da abin ya bayyana kai ne baka da kai ke da laifin fa kai ne baka da gas kai ne ke da laifin kuskuren fa ilai kana da ilaika hakamtu ko ilaha waka hakamtu eh yaya aka yi shuru daga jami'in durusul arabiya ko faghfirli ka gafarta min ma qaddamtu abinda na gabatar wa ma akhartu da abinda zai zo daga baya wa asrartu wa a'lantu da abinda nayi a boye da abinda nayi a bayyane anta ilahi kai ne abin bauta kai ne ke bautatawa anta ilahi wal ilahu huwal ma'budu bil haqq kai kadai nake bautatawa la ilaha illa anta ay la ma'budu haqqun illa anta abinda manzo Allah ke bude gare gashi gare da shi kenan ka tashi ka yi haka gani Allah zai samu albarka a ciki amma ya zama na abinda kake fada din ana aikatawa ne sai mun fara fa a kanmu gyara na farawa ne a ina a kanmu ko eh duk sa'an da aka dauko laifi sha ya fama shugabanni ai shugabanni ne kai ma shugaba ne a gidanka matarka da 'ya'yanka da me kake musu hukunci da son zuciyarka kake yi amma ka tilasta ta ita ta yi hukunci da shari'ar Allah kuma tafi maganarka ta yi kai ka kiwon nan maganar ka yi da son zuciyarka kai da ita wa ci riba eh ita ta ci riba rauni ya yi mata amfani a nan kai kuma ƙarfi ya cutar da shi ko to azan Allah min zalim ala wa haddathani an malikin an abdullah bin abdullah bin jabir bin atik annahu qala جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار يتي عبد الله بن عمر يا زوبنا وانا قوي فقال سيتي هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا ko kun san inda manzo Allah ya salla a cikin wannan masallacin naku to da ba su wajen duk da cewa masallacin su ne amma ba su wajen ba su gani ba ya za su yi sani فقلت له نعم سيبقى إيه وأشرت له إلى ناهية منه فقال لي suna nan sun sani inda manzo Allah ya sai muka ce eh mun san inda manzo Allah ya salla sai muka nuna mishi wajen wa ashartu lahu ila nahiyatin minhu sai muka ce kaga can manzo Allah ya salla fa qala li sai manzo Allah ce hal tadri mas salatu allati da abihin fihi kun san abu uku da manzo Allah ya roka a inda yaje sallah din nan a masallacin ku qultu na'am kuka ce eh mun sani fa qala fa akhbirni bihinna to ka fada mini su wayannan abubuwa guda uku da manzo Allah ya roki Allah a masallacin ku fada mini su fa qultu sai na ce manzo Allah ya roki Allah guda abu uku Allah ya bashi biyu ya ce ɗaya ba zan bayar ba akwai wanda ya isa ya ce don me za a ce don me qultu da'a bi Allah yuzhira alaihim aduwan min ghairihim yace farko manzo Allah ya roki Allah kada Allah ya dora musu makiya abokan gaba ba cikin su ba mana kafirai waɗansu daban su zo su ci su yaki su kaggama da su baki ɗaya Allah ya karbi wannan addu'a wala yuhlikahum bisinin manzo Allah ya roki Allah Allah kada ka halakar da al'ummata da qahad fari da yunwa da talau da wahalhalu baki ɗayansu a rasa ba wanda zai bada sadaka ba wanda zai taimaka ba wanda zai bada abinci ba wanda zai taimaka ba wanda zai bada bashi da ranci ba wanda an shiga wani hali duk wanda zai baka rance ban kaje gudun ka yake shi ma ba shi da shi shi ma yana yana faman nashi ne yace manzo Allah ya roki Allah kada Allah ya dora ma al'ummarsa baki ɗaya su talauce kowa ya zama gashi an yi fari ba abinci ba komai ba ruwa ba komai kowa ya shiga cikin wahala fa'atani huma yace manzo Allah ce sai Allah ya bani waɗannan guda biyu kada Allah ya dora min abokan gaba daga kafirai zu su yi mana kisan kare dangi kuma kada Allah ya sa al'ummata ta kwana cikin yunwa da fari da kamfa da talauci da menene da menene baki ɗaya a rasa wanda zai motsi Allah ya bani wa'annan duka Allah ba zai min wa'annan ba to wanne Allah manzo Allah ya roka wada'a bi Allah ya ja'ala ba'asahum bainahum famuni'aha ya Allah ina rokonka kada ka sa fitinan su tsakanin su fitina tsakanin su Allah ya ce ba za a baka wannan ba shi kala sai abdullahi dan umar ya ce sadakta kala abdullahi bin umar abdullahi dan umar da aka faɗa mishi wannan me yayi istinbatu Allah manzo Allah ya roki Allah madaukakin sarki kada ya sallar kada ya dora musu makiyan gaba kafirai su su su halaka su baki daya Allah ya ce na baka ya Allah na rokan ma al'ummata kada a jarrabe su da kamfa da talauci da komai ba abinci ba Allah ce an baka to ya Allah ina rokonka Allah ka ba su lafiya da zama lafiya kada su samu fitina tsakaninsu Allah ya ce ba zan baka wannan ba to me Abdullahi dan Umar ya fada game da wannan fa qala Abdullahi bin Umar falan yazal al harj ila yawm al qiyamah yace akan haka ba za a rasa al harj wal maraj al harj kashi kashi da zubar da jini yace har ana da kasa sai an samu wannan sai dai mutum ya ta addu'a yana roƙon Allah Allah ya kiyaye ko eh kai kokari kana ta roƙon Allah har Allah ya zo kawo sakin al'amurra قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول يتي زيد بن أسلم يتي ما من داء يدعو وانا حديث شيني تون شكرا تون يوشي كون جيكو وانتسات تي دوان مي الدعاء إن يروكي الله illa kana bayna ihda salasin duk sa'an da ka roki Allah kana tsakanin ɗayan abu uku imma an yustajaba lahu ko a karbi addu'anka a baka abin da kake so wa imma an yuddakhara lahu ko a karbi addu'anka a ajiye maka ranar tashin alkiyama akwai matsala zaka hadu da ita wannan addu'a sai a ajiye ita za ta kare maka wannan matsalar da zaka hadu da ita wa imma an yi kaffara an humin sayyi'atihi ko kuwa kai kana son ka samu kudi ko mulki akwai laifuffuka sun yawa duk inda aka yi ba za ka tsira ba to sai Allah ya ɗauki wannan addu'a ya karba sai ya ɗauki abinda kake so ɗin ba zai baka ba sai ya kankare ma zunubanka ko kuwa ya ajiye ma ya yi ma ajiya ranar lahira akwai matsala da za ka hadu da ita Allah ya kiyaye Allah ya sani to sai ya ɗauki wannan addu'a ya kare maka wancan matsala da fitina ɗin akwai gacin da ya fi haka اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم